الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun da muke ciki wannan littafi mai albarka fathul majid li sharhi kitab tauhid kan mu mance yau muna yinin 25 ga watan rabi thani hijira manzala sallallahu alaihi wa sallam na da 444 wanda ya daidai ya dace da 19 ga watan 11 miladiya na da 2022 sati da ya gabata mun karanci babi na hadisin imran bin hussein bayan shi kuma muka shiga faɗa ƙalar musannifu rahimahullahu ta'ala fihi shahidun li kalamin sahaba au nan ne za mu tashi tunatar da abin da ya kasance a cikin hadisin imran ɗan hussein ƙalar musannifu rahimahullahu ta'ala عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال هي من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد bisanadin la ba'sa bi wannan hadisi an same shi daga Imran dan Hussein wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi Mazala sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani mutum da wata halka kamar wani kambu ko warwaro min sufur na jan ƙarhe ko tagulla faƙala sai ce ma hazihi menene wannan ƙala min alwahinati na daga wahina kama abin da zai kangiya da shi faƙala in zai'aha ka tuɓe wannan warwaro ko kan bufa inna ha la ta ka illa wahana domin ba abin da zai daɗa ma ko za ta daɗa ma sai wahanan rauni kenan mutane suna sanya ta domin ta kange su kamar yanzu dai yanda mutane suke cewa maganin baki ko abin da ya kama da haka ga mutum ya sa tagulla ko kuma jan karhe warwaran nan ko a dar ma yaro a wuya ko a kafa sunan zai kare shi daga wani kambun baka ko mayu ko abin da ya kama da haka azala sallallahu alaihi wasallam ya ce tube ta ba abin da za ta dada mai sai rauni fa innaka law mitta wa hiya alayka domin kai da dai a ce zaka mutu kuma tana tare da kai ma ma aflahta abada ha abada da baka da baka rabbanta ba dalilin mene dalilin itikadin da yake cewa tana iya kare shi daga wani alluba ko ta musiba alhali babu wani wanda zai iya kare mutum daga wani bala'i sai Allah madaukaki ba wanda zai iya jayowa wani mutum alkhairi sai Allah maɗaukaki. In kuma an samu Allah ya yarjewa shaiɗannai wanda za su agazawa mutum da shaiɗancinsu kuma ya ga su ga kamar aiki ne na shi su suka yi ba Allah ba. Ƙalƙashin wannan hadisi bayan tafsirin shi ya gabata da bayani sai Mala ya ce, ƙalal musannifu rahimahullahu ta'ala fihi shahidun li kalami sahaba. Akwai shaida ga maganar sahaba sahabbai anna shirkal asghar akbar min al kaba'ir cewa shirka karama ita ce mafi girman manya-manyan zunubai wa annahu lam yu'zar bi jahala bil jahli bil jahalati kuma cewa ba a wa mutum uzuri da jahilcin shirka karama ko babba saboda mene tauye haƙƙi ne na Allah madaukake shi kuma mutum a matsayin shi mumini ya dace wajibi ne ya san menene haƙƙin Allah a kan shi idan ya yi sakaci to wannan sakaci ɓangaren tauhidi ko aƙida ba a wa mutum rangwame babu uzuri a kan shi wafihi al'inkaru bit taglizi ala man fa'ala mithla zalik kuma hallau a cikin wannan hadisi akwai musu da kabrarawa da tsanantawa a bisa kwatamci wanda ya aikata irin wannan aiki قوله ده يتي رواه احمد بسند لا باس به من كرمته شي قوله فدش ده يتي رواه احمد امام احمد يفتد يا رويته wannan hadisi بسند لا باس به ده اسناد ده باب لي ولا امام احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد بن ادريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن انس بن عوف بن قاصد بن مازن بن شيبان بن هذل بن ثعلبة بن أكابة بن كعب بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاصد بن حب بن همب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الإمام العالم malami wanda ya zamanto shugaba ne matsani abu abdullah wanda ake wa kunya da abu abdullah baban abdullah zuhali thumma shaibani almarwazi thumma albagdadi imamu ahlin asrihi shugaba ne ko malamin mutanen zamanin shi ne wa alamuhum bil fiqhi wal hadith a wannan zamani shine yayi huce yayi kowa sanin ilimin fiqh da hadisi wa shadduhum wara'an wa mutaba'atan lis-sunnah yahi dukkan malamai ko duk mutanen zamanin shi tsantsani gujewa haram gujewa duniya da kalkalinta wa mutaba'atu sunna kuma yahi kowa bin san bin sunna sau da kafa وهو الذي يقول فيه بعض أهل أهل السنة شيني وندا وسو ما يمكن ما أبوتا سنة سكتشوا عن الدنيا ما كان أبصره game da duniya ba wanda ya yi imamu ahmad saninta na lura da ita wa bilmadina ma kana ashbahu kuma ba wanda ya yi kama da mutanen da suka huce tabi'ai da sahabbai a tatuhu duniya fa'abaha duniya ta zo mishi ya yi watsi da ita ya kita wa shubahu fanafaha shubuhohi sun zo mishi kuma ya kore su musamman ma shubuha ta halkin ƙur'an cewa alƙur'ani halitta ne ce a alƙur'ani ba halitta ba ne ba bal sifa ce daga sifofin Allah madaukaki domin kama Allah ce kama ce ta Allah kalamullah alqur'anu kalamullah magana ce ta Allah dalilin wannan aka mai malamai suke ta mai makirci malaman zamanin shi har sai da aka sa shi kaso khurija bihi min marwa wa huwa haml an huto da shi daga marwa alhali ana iya ana dauke da cikin shi fa wulida bi Baghdad sanata 64 wa 100 aka aihe shi a Baghdad shekarar hijira tana da 164 fi shahr Rabiul Awwal a cikin watan Rabiul Awwal wa talaba Ahmad al-ilma sanata wafati Malik Imam Ahmad Imam Ahlus Sunnah ya nemi ilimin shekarar da Imam Malik dan Anas ya rasu وهي سنة تسع وسبعين هجراتنا دا سبعين دا ترى فسمع من خشيم يسوراري إلمي دا خشيم wa jarir bin abdul hamid da jarir da abdul hamid wa sufyan bin uyayna da sufyan dan uyayna wa mu'tamir mu'tamar bin sulman sulaiman da mu'tamar dan sulaiman wa yahya bin sa'id al-qattan wa muhammad bin idris al-shafi'i da muhammad dan idris al-shafi'i imamu shafi'i ne na ya kasance imamu shafi'i malamin imamu ahmad ne wa yazid bin harun wa abdurrazak wa abdurrahman bin mahdi wa khala'iqu bi makka da wasu sauran malamai a makka wal basra da basra wa kufa wal kufa da kufa wa bagdad da garin bagdad wal yaman da yaman wa ghairiha min al bilad kuma da sauran garuruwa daban rawa anhu almajiran da suka yi karatu kalkashin imamu ahmad suka rawaito hadisi ibnahu salih wa abdullah kenan ɗiyan shi guda biyu da salih da abdullahi dan shi ɗiyan imamu ahmad wal bukhari wa muslim da imamu bukhari da imamu muslim duk sun kasance almajiran imamu ahmad ne wa abu dawud da abu dawud wa ibrahim al-harabi wa abu zur'at razi wa abu zur'at dimishqi وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي وهو آخر من حدث عنه أبو القاسم البغوي شيني كرشن وندي زنتد حديث دغ إمام أحمد وخلائق دوس متاني دبا المجري وند سكي رويتو حديثي سكي الماجرتي كالكشي إمام أحمد وروى عنهم من شيوخه حلوا na daga cikin wanda suka rawaito da gare shi malaman shi akwai Abdurrahman bin Mahdi malamin shi ne amma ya rawaito hadisi da gare shi wal Aswad bin Amir da Aswad da Amir nan ba wai kasawa ne ba malami yayi karatu kalkashin almajirin shi domin akwai Allah madaukaki kowa da irin baiwar da yake bashi kai wani ɗalibin naka kai da kanka ka san inda zamani kuka yi da shi da ko shafawa ba ka yi ba gaban shi saboda abin da Allah maɗaukaki ya ba shi na basira da nacewa da falala haka kuma wannan bai sanya su ba ma'abuta girman kai ne suka ɗauki hadisi ya karantar suka karantar da shi kuma suka ɗauki ilimi halla wajen shi kuma haka imamu ahmad yake cewa mutum bayya zama malami sai ya ɗauka daga wanda ya sama da shi ya ɗauki ilimi da wanda suke tsanin shi ya ɗau ilimi da wanda yake ƙasa da shi idan na daga cikin su abdurrahman bin mahdi wal aswad bin amir wa min akranihi kuma na daga abokan shi wanda suka yi zamanin karatu guda ali bin al-madini ali dan madini wa yahya bin ma'i kuma wannan dukkan malamai ne manya manya gwarzaye musamman ma fanni na hadisi su suke auna mutum wanda zai ruwaito hadisi ce wani adali ne wani ya cancanta a karɓi hadisin shi wani bai cancanta ba ƙalar bukhari imam bukhari yake cewa marida ahmad lilailatai ne khalata min rabi'ul awwal imam ahmad ya yi rashin lahiya ga dare raki guda biyu wanda suka shuɗe daga wata rabi'ul awwal wa mata yawmal juma'a ya rasu ranar juma'a lisnatai ashara khalat min ga kwana goma sha biyu da suka wuce daga wannan wata wakala hambal hambal yake cewa mata yawmul juma'a fi rabi'il awwal sanata ihda wa arba'ina wa mi'ataini ya rasu ranar juma'a fi rabi'il awwal cikin wata rabi'il awwal sanata ihda wa arba'ina wa mi'ataini shekarar hijira tana da 241 walahu saba'un wa saba'una sana iya da shekara saba'in da bakwai wa kala bunuhu abdullah dan shi abdullahi yake cewa wal fadl bin zayad da fadl dan zayad ma tafi thani ashar rabi'ul akhir ya rasu sha biyu ga wata rabi'ul akhir rahimahullahu ta'ala wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi na an samu sabani tsakanin malamai game da shekara da ranakun da Imam Ahmad ya rasu wallahu alam mafi rinjaye dai kan cewa ya rasu a sha ɗaya rabi cikin rabiul awwal nam hijira tana da 241 قال المصنف رحمه الله تعالى كنا wannan bita karatun da muke ne nan ne matashin karatun mu قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن عقبة بن عامر مرفوعا يا رواية دقى عقبة بن عامر دنقنا وانا حديث يزوى من صلى الله عليه وسلم يتي من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك مالا ياي تعليقي أكن دوغون تعليقي يا دكيو مكرم تاشي قال في قرة العيون وهذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق التمائم شرك لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه ما ينفعه yake cewa cikin wannan hadisi akwai nassi karara cewa duk wanda bi anna ta'liqa tama'im rataye layoyi shirkun shirka ne lima yaqsuduhu man allaqaha li daf'i ma yadurru domin munhab wanda ya rataya ko ya darma da nuhuwar ture abin da zai cutar da shi au jalbi ma yanfa'u ko kuma shayo wani abin da zai mai amfani da wannan manufa ce ake idan mutum ya darmake bugu iya nihin wannan laya za ta kare shi da bugan wani daga bugan wani in ya darma laya zana iya nihin ita za ta batar da shi ya yi saddaba ruka a gan shi zama kurciya ko tantabara ko wani abu kama da haka ya tsaye قال وهذا أيضا ينافي كمال الإخلاص ينافي كمال كمال الإخلاص wannan kuma tabi'a na kore kamala ta yin abdan Allah tsarkakar da bauta ga Allah allazi huwa ma'ana la ilaha illallah wanda ya zamanto shine ma'anar la ilaha illallah li'anna al-mukhlisa la yaltafitu qalbuhu li talabi naf'in aw daf'i darrin min siwa Allahi domin wanda ya kaɗaitar da Allah da bauta, bayya zuciye shi batta waiwayawa ga neman wani amfani ko ture wani cuta min su wallahi daga kuma bayan Allah madaukaki. Kama ta ƙaddama fi ƙaulihi kama yadda ya gabata a cikin fada Allah madaukaki da ya ce, Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahu lillahi wa huwa muhsin. wane ne wanda ya kyautata addini kyakkyawan addini kamar wanda ya miƙa wuya ya miƙa kan shi gaba ɗaya ga Allah maɗaukaki na ya ce huska shi ana nihin gaba ɗayan shi lillah ga Allah maɗaukaki wahuwa muhsin alhali ya kasance mai kyautata bauta ne da ikhlasi ga Allah maɗaukaki fa kamalu tauhid la ya hasulu illa bi tarki zalik kamala ta tauhidin mutum batta samuwa sai da barin irin wannan abubuwa wa in kana min ash-shirkil asghar ko da dai na daga shirka karama fa huwa azim to wannan abu iya da girma fa idza kana qad khafiya ala ba'd as-sahaba idan irin wannan abu ya boye a wani shashin sahabbai fi ahadin nubuwati a zamanin annabci fa kaifa la yakhfa ala man huwa dunahu zuwa wannan yaro ta yaya ne ba zai boyi ba zuwa wanda suka zamanto kuma bayan su fil ilma ilmi wa bil iman da imani bi maratib da martabobi fice ba'da ma hadatha min al bid'i wa shirk bayan abin da ya abku na bid'o'i da shirka bayan su kama fil ahadith sahihati kama inda yake cikin hadisai ingantattu wa taqaddamat al isharatu ila zalika kuma nuni ya zuwa wannan ya gabata wa hadha mimma yubayyinu ma'ana la ilaha illallah wannan na daga abin da yake bayanin ma'anar la ilaha illallah aidan hallau fa innaha nafat kull shirki qalila qalilihi wa kathiri domin ta kore la ilaha illallah ta kore dukkan shirka kadankin shi da yawan shi kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukaki ya ce شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم للي الله مدوكك يا شيدا annahu la ilaha illallah cewa babu wani abin bauta da gaskiya sai shi wal mala'ikatu haka nan mala'iku sun tabbata babu wanda ya cancanci a bautawa sai Allah wa ulul ilmi da ma'abuta ilimi qa'iman bil qist wanda suke tsaye da adalci babu san rai su ma sun tabbata cewa babu a wanda ya cancanci a bautawa sai Allah madaukaki la ilaha illa illa huwal azizul hakim lalle babu abun bauta da gaskiya sai Allah da cancanta sai Allah illa huwa sai shi Allah al-aziz mabwayi al-hakim mai hikima a cikin abin da ya shar'anta ya hukunta nan da yace walahu an uqba iya da ruwaya daga hallau daga uqba da amir yake cewa marfu'an ya dangana wannan hadisi daga da zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man ta'allaka tamimatan wanda ya rataye wata laya fala atamma Allahu la to ka Allah madaukaki ya cika mai gurin shi wa man ta'allaka wada'a wada'a shi ma wani nau'i ne na magani fala wada'a Allahu la shi ma ka Allah maɗaukaki ya tabbatar mushi da abin da ya nuha na kariya ko kuma sabke wani abu. Wa fihi man ta'allaka tamimatan faqad ashraka kuma hannu a cikin akwai wata waya da ta zo cewa dukkan wanda ya rataye wata laya to faqad ashraka tabbat kuma yayi shirka قال الحديث الأول حديث نفرق رواه الإمام أحمد إمام أحمد يفتد شيء كما قال المصنف كما يندى مال يفدي وندي والله لتاهن يفدي رواه أحمد ورواه أيضا أبو يعلى إمام أبو يعلى هل يرويت ونا حديث والحاكم لإمام حاكم وقال صحيح صحيح الاسناد kuma yace isnadi ne wanda ya zamanto isnadin shi ingantacce ne na'am qawluhu wa fi riwayatin fadan shi da yace cikin wata riwaya ai min hadithin akhar yazo a cikin wani hadisi daban rawahu ahmad wanda imamu ahmad ya fitar da shi fa qala haddathana عبد الصمد بن عبد الوارث عبد الصمد بن عبد الوارث يا زن تدمو حدثنا عبد العزيز بن مسلم عبد العزيز بن مسلم يا زن تدمو حدثنا يزيد بن أبي منصور أبي منصور يا زن تدمو عن دخين الحجري دق دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني دق عقبة بن عامر الجهني anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce mazala sallallahu alaihi wasallama akbala ilaihi rahatun wata tawaga ta zo mishi wasu mutane daga uku zuwa tara ba baya a tisa'atan wa amsaka an wahid mazala sallallahu alaihi wasallama yawa yayi mubaya'a da tara ya kame hannun shi daga yiwa mubaya'a na goma wa amsaka an wahid ya kame hannun shi da gudan faƙalu ya rasulallah suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayata tis'atan wa amsakta an hada sahabbai suka tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai wa wa'annan mubaya'a tara ka bar wannan faqala inna alaihi tamimatun tare da shi akwai laya tare da shi fa adkhala yadahu fa qata'aha sai ya sanya hannun shi yanke wannan laya fa baya'ahu wa zala sallallahu alaihi wasallam sannan ya mai mubaya wa qala man ta'allaka tamimatan fa faqad ashrak sannan yace dukkan wanda ya rataya wata laya to tabbat yayi shirka rawahu al-hakim bi nahwihi imam hakim ya rawaito wannan hadisi da kwatamcin shi warwatuhu thiqat kuma mazajen da suka rawaito wannan hadisi mazaje ne wanda suka zamanto amintattu نعم نعم قال أخرجه أحمد إمام أحمد يفتد ون حديثي وصححه العلامة الألباني رحمه الله إمام الألباني يا إن قلت دون حديثي في السلسلة الصحيحة أتكين سلسلة صحيحة كالكشن حديثي نا دري هدو دا تسعين دا ترى قوله عن عقبة بن عامر فدش ديتي دا عقبة دا عامر صحابي مشهور صحابي ني وان دي زمنتو شهرر فقيه فاضل faƙihun fadil malami ne wanda ya zamanto ya san hukumce-hukumce na addini mai falala waliyam imarata masir bi muawiya a lokacin khilafa ta muawiya ya zamanto ya shugabanci misra talata sinin shekara guda uku wa mata ƙariban min 60 kuma ya rasu kusan iya da shekara 60 gomina 60 hijira tana da 60 kauluhu man ta'allaka tamimatan fadan manzala sallallahu alaihi wasallama da yace wanda ya rata ya laya ai allaqaha muta'alliqan biha wanda ya rata ya ta kuma shi ya ratayu da ita muta'alliqan biha qalbu zuciyar shi ta ratayu da wannan laya da ya sanya ko ya rataya ko ya darma fi talabi khairin aw daf'i shar a cikin neman wani alkhairi ko kuma kare wani shar qala al-munziri imam al-munziri ke cewa khizratun kanu yu'alliquna wani zare ne ko wani tubka da suke ratayawa yarauna annaha tadfa anhumul afat suna ganin wannan abinda suka rataya na ture musu wasu bala'ai wata musiba ba za ta same su ba wa hadha jahlun wa dalalatun kuma wannan jahilci ne da bata idan la mani'a wala dafi'a ghayra Allah ta'ala domin babu wani mai kangiya mai karewa ko mai hanawa babu mai ingije wani abu sai Allah madaukaki وقال أبو سعدات أبو سعدات yake cewa at-tama'imu abinda ake cewa layu jam'u tamima jam'i ne na laya wahiya kharazatun kullakulla da tibke-tibke kanat al-arab tu'alliquha ala auladihim wanda laraba sun kasance a jahiliya suna ratayawa diyansu yattaquna biha al-aini aina fi za'mihim wanda da su ne suke kare kanguwa da kambun baka a yanda suke rayawa fa abtalha islam sai musulunci ya lalata wannan itikadi nasu ko kudiri nasu qawluhu fala atamma Allahu la du'a'un alai ka Allah madaukaki ya cika mai guri kuma wannan muguwa addu'a ce akan shi akwai bambanci da kace du'a'un lahu wa du'a'un alai du'a'un lahu kace da'autu lahu na mai kyakkyawa addu'a wa da'autu alaihi na mai mummuna addu'a shinan nan mala yace du'a'un alai wannan muguwa addu'a ce a kan shi qawluhu wa man ta'allaqa wada'a bi fathihi alwawi wa sukuni almuhmala awa waw fataha wada'a da sukunin muhmala a wadal wadda ba ta da ɗaya ɗauri ƙala fi musnadin firdaus ce a cikin musnadin firdaus alwadu'u shay'un yakhruju min al-bahri yushbihu as-sadaf yattaquna bihi al-ayn wada'a kinnan wani abu ne wanda yake hutowa daga kogi yushbihu as-sadaf iya kama da abu cibiyar kura yattako na bihil aid wanda da shi ne suke maganin kambun baka suke kare kambun baka ƙaunuhu faɗa shi da ya ce fala wada Allahu la faɗan mazala sallallahu alaihi wasallama ce kadda Allah maɗaukaki ya sabkan mushi bi takfifin dal'aila ja'alahu fi da'atin min sukun ka Allah madaukaki ya sanya shi daga barin samun kwanciyar hankali qala abu sa'dat wa hadha du'a'un alayhi wannan ma mu wa addu'a ce akan shi wa qawluhu da fadashi da yace fi riwayatin man ta'allaka tamimatan faqad ashraka wanda ya rataye laya tabbata ya yi shirka kala abu sa'adat innama ja'alaha shirkan manzala sallallahu alaihi wasallama ya sanya ta shirka li annahum aradu dafa al maqadir al maktuba alaihi domin sun nihi da rataye wannan laya turi kaddaruri wanda Allah madaukake ya kaddara a kansu wa talabu dafa al adha min ghairi Allah kuma suka nemi turi wata cutaswa kuma bayan Allah madaukaki allazi huwa dafi'uhu wanda shine Allah madaukaki yake karewa ina ga sai mu tsaya kan wannan gaba abinda muka wadi daidai Allah madaukaki ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Mm-hmm.